الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم بإذن goma sha uku ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan yammaci na wannan wata mai albarka. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa duk abin da Allah ya raba na alheri, yantawa gafara da rahama da jin kai Allah sa da mu da iyayenmu da zuriyarmu muna cikin wanda suka samu rabo mai girma. Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace ya gafarta mana zunubanmu. Ayoyin da ake karantawa ana karanta cikin suratul nisa'i. Mun karanta zuwa aya ta ɗari da sittin a jiya amma duk da haka za ta ki farawa daga kafin zulmi aya ta ɗari da sittin cikin suratul nisa'i insha Allah ta'ala. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراجعون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka bayyana a baya waɗannan ayoyi ne wanda suke magana akan yahudu yahudu da ƙetare iyakan da suka yi wajen azawa da saba wa Allah da kuma nasara da yadda suka zurfafa suka wuce gona da iri cikin haƙƙin almasihu isa ibn maryam suka ce isa ɗan Allah sannan da kuma bayani akan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam bai mutu ba kuma ba a kashe shi ba Allah ya tsare shi sannan Allah yana nuna wa mutane cewa annabi Isa zai sake saukowa kamar yadda malamai suka fassara fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qawla maut sannan sai Allah ya sake tina wa mutane ya tina wa su yahudu da nasara musamman ma Yahudawa, Allah ya haramta musu wasu abin da ya halatta musu ne saboda ƙetare iyaka irin tasu da kuma yawan zunubi da sako. Zaka Allah ta faru mulmin minan lalina hadu. Dalilin sakamakon zaluntan kai daga waɗanda suke bai Yahudawa, zaluntan kansu da suka yi ta hanyar yin abin da ba daidai ba, حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم Allah sai dalilin haka sai muka haramta musu kyawawan abubuwa da daɗaɗen abubuwa wacce da an halatta musu. da mun abuna wanda za an halatta musu wa bi sabbihim an sabilillahi kathira Allah ce da kuma dalilin ƙetare iyaka da kuma tsare mutane wajen bin tafarkin Allah da suke yi ta hanyar da barbaru da yaudarar da hankalin mutane daga barin Allah zuwa ga yin wani abu daban wannan sun yi shi da yawa dalilin haka Allah sai muka haramta musu abin da da halal ne gare sana wa akhlihimur riba da kuma dalilin karɓar riba da suke mu'amala ta riba a cikin kasuwanci sai mu'amala ta dukiya haramun Allah ya haramta ta Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa waɗanda suke mu'amala da riba a cikin mu'amalar su ta dukiya suna yaki ne da Allah tabaraka wa ta'ala sun yi fito na fito ne ko Allah ya musu izinin su yi fito na fito su zo su kara da Allah fa'adanu bi harbi min Allah wa rasuli Allah madaukakin sarki ya haramta cin riba ya ce ya ajiye wa ladina amanu la ta'kulu riba abu'afan mudha'afa sai aka yi ninki ba ninki na kyautata riba a zamani bisa zamani don a halakar da al'umma sannan kuma al'umma shaitan yana raya musu talauci ko cewa suna cikin talauci akan samu kamfanoni ko kuma a ɓangarori daban-daban sukan zo ma'aikatu a ce za a yaudari mutane a ba su bashi da kuɗin ruwa a kan bashi sai ce kan kuma yace ai ba ka da komai ba ka yi kaza ba ba ka da motar hawa kuma kai ma ma'aikaci ne alhali ga 'yan uwanka suna da motar hawa za ka karɓi wannan bashi mai ruwa ɗin ba komai wai larura ce za ka sai shi ɗan ya raya wa mutum cewa larura ce ya karɓi bashi mai ruwa don ya sayi mota ya karɓi bashi mai ruwa don ya siyo atom tv ya kai gidansa ya karɓi bashi mai ruwa don ya sake sababbin kaya duk wani abu na jariri za ka ji ba wani dalili wanda suke sa a karɓi bashi da kuɗin ruwa a kai kuma wannan haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haram al'umma kuma suna ganin abun kaman wasa ne mu'amala ta riba babu abun da yake cinye tattalin arziki irin ta wanda fiye yadda aka ɗora masa bashi mai ƙaruwa a kullum misali a ba wa mutum naira dubu hamsin an bashi bashi zai biya a wata goma ko wata goma sha biyu kafin kuɗin su fito su fito kuɗin da ƙarshen su za ka samu sun zama dubu arba'in da takwas a rubuce kuma dubu hamsin ina sauran dubu biyu suka shiga ya ce kuɗin kaza da kuɗin kaza da kuɗin kaza tun daga lokacin kuna an kauce wa hanyar Allah ta baraka wa ta'ala sannan zai fara biya idan yana biya kuɗin kuma yana haihuwa sai ka samu yana biya ana ɗaukan kuɗi ana ɗaukan kuɗi in ne lissafi ƙarshen watanni da aka ce zai biya ƙarshen sai samu ya biya kuɗi dubu hamsin da biyar ko dubu sittin ko makamantan wannan haramtacciyar mu'amala ce Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ta domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akwai cutar da bangare guda kuma duk wata mu'amala da take da cutar da bangare guda ta dukiya wannan haramun la tsarara wa la dirara babu cuta ba cutarwa bai shari'ar musulunci ba ta yarda cutar da wani bangare ba wani mutum zai ce ai shine ya yarda ba zuwa aka yi aka danne shi da ƙarfi aka kwaci dukiyar aka abu na jinsa ne shi ai da yaddarsa to da yaddarsa amma kuma da rashin yaddar Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da za ka yi duka nemi yaddar Allah tabaraka wa ta'ala cikin mu'amala da za ka yi ta dukiya duk abin da ya zama to in ka ji an ce Allah ya ce bai son kaza ko aka ce Allah ya ce kaza haramun ne a mu'amala ta dukiya to kai juya dukiyar da za ka yi a wannan lokacin ma'ana dukiyar ba ta ka bace duk musulmi na fari idan ya mallaki dukiya to dukiya ba ta ka bace sai yadda Allah yake so anan yake ajiye ta inda Allah yake baya sa ta aure ma'ana mutum ba shi da ikon ya ce sai ya shigar da dukiyarsa cikin inda Allah baya wannan musulmin kwarai ke da mutum ke wanda kuma yake ganin cewa yana gadara cewa ta saki ko Allah yana so ko baya so ko shari'ar musulunci ta yadda ko ba ta yadda ba zai shiga su ya buɗe kansa ko ba ta bala'i yawancin da zai zaka su cikin mu'amala ta riba da gangan to yakan samu matsala a cikin rayuwa duk wanda yake yi ba su sukan mutane ko ba su sukan wasu eh, jama'a ko wasu kamfanoni wanda suka rinka ninnin masa kuɗi a kansa to za ka samu ya fi kowa abun tausayi in da ya dace a cikin tausayi za ka samu ya je bakan da cikin ɗawainiya kullum rayuwarsa a baki take daga ƙarshe mutum in ya saba da wannan mu'amalan da zai wayi gari hatta nifar da zai tafi ka samu bashi duk abin da zai a rayuwa za ka samu kawai a bashi yake rayuwa yana tsore ne kawai a kan abin da ba nasu ba tamkar ya ɗauka ba zai mutu ba wata ake tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wani ana jin ta bashi to zai kuma su sallah mutumin kwarai baya so ya mutu da bashin naira baya ɗaya akan kawai da ke tare da shi kokari yake ga cewa ya biya duk wanda yake jin ka bashi a duk lokacin da mu'amala ta kama dole sai an samu bashi to ba sai kuma bashin da yake dauke da ruwa ko kuma a ce za a kawo mutum mota ne saboda haka za a biya shi a zai biya shi zai biya shi da kuɗi ruwa a dore a kan wadda zai tafiya ya yi tafiya abu mai karewa irin wannan abubuwa ya kamata mutane su lura da su cikin kasuwancin da suke da nau'o'i na sababbi wanda ake kawowa cikin harkar kasuwancin mutane don a yaudarar da su su bar tsarin Allah ta baraka wa ta'ala ko su bar shari'a. Hatta mutane ma yanzu sun koyi irin wannan mu'amala ne. Za ka ga mutum yana da kuɗi, yana ajiye da su, idan wani ƙaramin ɗan kasuwa ya zai ce yana son bashi a taimaka masa saboda jarinsa. Sai ka ji mai kuɗin ya ce a to shi kenan yanzu bari ya baka dubu ɗari za ka dawo da dubu ɗari da ashirin nan da wata shida ko nan da shekara ko kuma ga kuɗi nan mutum ya zai ci kakar wani ko kuma ya ci lokacin da ake ganin wannan kasuwar da suke yi tana tashi in ya gama ya dawo da dubu ɗari da kaza alhali dubu ɗari aka ba shi za ka mutum yana zaune dole za a dawo masa da kuɗinsa tare da kuma ɗori wanda yake wannan ɗorin kuɗin ruwa ne kuɗin haramun ba a yadda baka karba in akwai mu'amala ta haram sannan shi ba a yadda bai bayar ya ɗora kuɗi na haram amma mutane a yau suka mai da al'amarin cewa kamar abun wasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake cewa riba an kasa bala'inta kashi saba'in aji na ƙasa wanda ya fi kowanne ƙasa a ciki shi da kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa sauran kuma girman su yaye yake a cikin nan wato ribaɗin nan ba ƙaramin mummunan abu ba ne babu wadda gurare da aka yi magana Allah ta baraka wata ala yi magana da kautsassan maganganu irin yadda ya aka riba in ka cire kisan kai bisa gangan don ka ashe ya zama wajibi akan al'umma su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su kyautata mu'amala da suke yi na dukiya ba tare da cutar da bangare ba ko ba tare da saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba ya zama duk abin da mutum zai yana yin sadi da yardar Allah tabaraka wa ta'ala domin dukiyar ta yi albarka ko kuma alal aqalla ya samu tsira ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa al'ummar ta karshen zamani za su bi sau da kafa kafada da kafada zira'i da zira'i taka da taka irin yadda yahudu suka yi haka za su to shi ne Allah ya gaya mana cewa ga irin abubuwan da yahudu suka yi har ma dalilin haka Allah ya haramta musu abin da da ya halatta musu wa aklihim riba wa kalimu mu'allim daga cikin abin da suka yi akwai rikar riba da karɓar riba alhali an hana su yanzu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna aikata riba ana yin duk abin da ake yi wanda bai dace ba Allah ya kiyaye wa aklihim amwalan nas bil batil sannan yahudu suna cin dukiyar mutane bil batil da ƙarya wannan al'amari din ya zama ruwan dare a rayuwar mutum mutum ya zo ya yaudari mutum kawai ya ci dukiyarsa wani ya zo in ya duba mutum ta ina yake sai fito mata ta wurin saboda haka yana so ya taimaka masa nan da kaza za a yi kaza wani zai zo yaudari wani ta hanyar cewa bashi zai karba da haka da haka ya shi ne dukiyar kenan tun ana ganin sa iya kuya ko yana jin kunya ko makamantansu har ma ya daina jin kunyan nan da ya ce gani din wannan din tun yana cikin kudin sa har ya daina lissafi cewa yana da kuɗi a wurin man shi na kawai haka za a tafi haka yake so a je ya je ya haɗu da Allah zai alkafura kenan ya jira a lahira ma'ana zai jire a gaban Allah tabaraka wa ta'ala tare da dukiyar al'umma wanda ya yaudare su wannan yaudara a cikin dukiyar mutane al'ada ce ta yahudu haka suke yi wa ‘yan uwansu kullum a dabara suke har yanzu rayuwar yanzu ba kullum in ka duba za ka ga tsare-tsare kawai ake yi na hanyar tsatsan mutane a cikin kirki don haka nan al'umma alai muhammad sallallahu alaihi wa sallam za su zama a ƙarshen zamani domin za su bi sawun yahudawa za su taka inda yahudawa suka taka aklihim amwalan nasu bil batil cin dukiyar mutane da karya a kiri karya a kiri yaudara a kiri abun da ba gaskiya ba don a ce mutane su kawo kuɗi a fito da wannan hanyar yau ta hanyar karɓar kuɗi a hannun mutane gobe a fito da wannan hanyar a karɓi kuɗi a hannun mutane kowa yana so tun ana yi jama'a jama'a har an dawo ɗaiɗaiki wani ya zo gurin mutum ya yaudare shi da zafin baki ya ci dukiyarsa da gangan wani ya ce ga wani abu da aka shirya in kuka kawo kuɗi za mu yi kaza ya cika jakarsa da kuɗin al'umma ya tashi ya bargare al'aqlu amwalin nas amwalan nas bil batil saboda haka wa aqlihim amwalan nas bil batil wannan yahudu sun yi wannan al'umma alai muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan a yau musamman mu karshen al'umma ne dama yana daga cikin alaman tashin alkiyama bin abin da suka yi al'umma alai muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko farko ina babu wanda yake iya taba dukiyar da ba ta taba hatta jini ne inda zo dino ne yana gani iya tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wani tsari aka rashe dino a cikin shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawa daga cikin sabai suka mutu ana nufin halin su ba talakawa waɗanda ba su da abin da za su in su zo su ci wannan amma da yawa daga cikin sabbin suka mutu saboda ba su ga wanda ya ajiye ba ko bai iya ba su saboda haka irin wa'annan abubuwa ne mubarak rahimahullahu ta'ala ya yi gadi a lambun mutu lambun gonan dibin abu na inabi ya yi gadi an ɗauke shi mai gadi ne shi yana kula da wanda ya zube zai tara sai zuba a kwando wanda shi mai gonan idan ya zo zai karɓi wannan abu nan ya ɗiba su yaje a siyar. Ashe tun da yake tsawon shekaru bai taɓa ɗanɗana ilabin ba saboda ba sai an bashi ba. Saboda yana karɓar salarinsa na abin da ake biyansa a ƙarshen lokacin da suka yi shi Sai wata rana da aka zo sayan inabi ɗin ake cewa abunan da ya zir da kuma wanda yake yaro a cikin su wanda ya fi lafi sai mai gonan yana tambayar shi mubarak. bisa a fahimtanka yadda ka san su wanne ne ya fi zaki tsakanin wannan jazirfin da wani ai ban sani ba ya za ka ce baka sani ba kullum kana ce ai ban taɓa ce ba dama baka taɓa mun izini cewa ne wa ina tsoron in na shi na zai gaban Allah ne zan ce ba wani abu ya bawa mai gonar mama saboda haka ashe yana da wata 'ya wacce ake ta kai kawo ana so a aure ka sai ta ya sama mata min gaye mai gadin gonar shi ne yake ko da mutum yake ba shi da mota ba shi da gida ba shi da kaza kawai jin cewa shi ne yake yake wannan shi ne mijin yar kada da ta san sarkin lokacin ma ya ne ta mata ai da miji nan wannan mai gadin shi ne aka zo ya aurar mata ita suka aiki mubarak abin da suka haifi abdallah ibn al-mubarak al-muhaddis al-hafiz saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hana aklu amwalin nas bil batil cin dukiyar mutane bil batil wannan har mai ahalin yana magana akan abuna awwal ma yajibu alal mukallaf da ya jera za ka ga da ki da keto duka wannan suna daga cikin haram cin dukiyar mutane ba tare da gaskiya ba ta hanyar karya wanda duka suna daga cikin haram ma'ana ba wai ilimi ne ba a yi ba aiki ne yawanci ba a yi tun a ahalar ya ke karanta irin wa'in abubuwa maga suna alkur'ani allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya yi bayani kwalo-kwalo amma al'umma ana nan dai da barbaru kawai ake kowa yana so wa ɗan uwansa dabara ya samu abin da ya samu ya yi gaba wancan ma ya yi dabara ya samu abin da ya samu ya yi gaba kuma sannan rayuwar nan ba a ga ta canja ba duk wanda ya saba cin haramun din ba a ga me yi ba har zuwa yau ɗin ya fi jiki da gine gine amma dai a gida sai ke kwana a cikin ɗaki ɗaya a shimfura guda ɗaya kuma babu wanda yake ganin sa in an gane cewa cin zuciyar mutane yake yi wannan abu babu wanda ke ganin bai gane cewa mutum mai daraja ya ce kina magana ta kare haka kuma za a je gaban Allah ta baraka wa ta'ala sannan a yi hisabi akan abin da aka yi don haka kar wani ya ci iyakar gona ta makwabcinsa ko kuma ya shiga gonar makwabci ya ɗebi abin da bai halatta gare shi ba ba bisa bukata ba maganar kayan gona malamai sun yi magana kamar misali yayin itatuwa ko gwaiba ko mangoro ko makamantansu wannan ina akwai bukatar yunwa mutum ya halatta gare shi zai iya ci gwargwadon iya yunwan sa ba tare da ci ba da ta ba a wannan ina akwai yunwa ke amma in mutum a koshe yake dama ya riga ci abinci zuwa gida ya ga gonar mutum ba zuwa gare ta Allah tabaraka wa ta'ala ce wa aklihim amwalan nas bil batil mu yanzu ba gwaiwa da mangoro ake magana ba kuɗi zalla kawai ake magana a cikin gari da zuka samu mutum ido da ido a yaudare shi ko a nuna wani ƙarya a yi nufin gaskiya da shi ko kuma a faɗi cewa gaskiya ne alhali ba gaskiya ba za ka mutu tsoron Allah muna bin abin da Yahuda su yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamu Allah ta wa ayatanna lil kafirin min azaban alima mu mun tanada azaba mai raɗaɗi ga kafirai daga cikin yahudu da nasara waɗanda suka ƙetare iyaka cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah ya ce kafi shi suke waɗannan mun tanada musu azaba mai radadi in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce lakin ar-rasikuna fil ilmi min sai dai ar-rasikuna wanda suka yi zurfi fil ilmi cikin ilimi minhum daga cikin yahudu da nasara hatta cikin yahudawa wal mu'minuna kuma da mu'minai yu'minuna bima unzila ilayka su waɗannan suna imani da abin da aka saukar zuwa gare ka na alqur'ani وما أنزل من قبلك سنة إيماني لأقول لك سكرك أمرنا الإنجيل التوراة والمقيمين الصلاة يقومون أن تسير سيدة صلى لدكتنس والمؤتون الزكاة يقومون استفاد الزكاة لدكتنس وتنزك والمؤمنون بالله واليوم الآخر يقومون استيماني لألا دلانا كرشي ذكر إيمان سكم أولئك الله تعالى سنؤتيهم أجرا عظيما za mu ba su lada mai girma malaman da sirri suka ce shine aljanna wal mu'minina salata ya ka kawo ta da siga na nasba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lakin wasiquna da wawu amma jam'ul muzakkar salim yurfa bil waw wasiquna da wawu mu'minuna wal mu'minuna a yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal mu'tuna zakata kuma da wawu والمؤمنون بالله أما والمقيمون الصلاة بعد والمقيمون الصلاة بعد wannan shine li'inna anna laysa lakinna la'an ka anna aksu mali kana min amal li'inna anna laysa lakinna la'an ka anna aksu mali kana min amal da inna da anna da laysa da lakinna da la'anna wani ayan karanta a namun wabi na farko wa abuna adatun nasma wanda suke ta ayu abu nasma to lakinna tana cikin lakinna tana daga cikin inna wa aka wata inna da aka wata ko ba haka ba to inna idan ta zo yun tansibu ismaha wa yusamma ismu inna wa tarfahu khabaraha wa yusamma khabaru inna amma kada ba kada kuma idan ka zo tarfa'u wato kishiyar inna ina da inna anna laysa la inna la alf wa in ta inna wa akwatuha ka anna da ka anna aksu mali kana su suna yin akasin kana ne min amal nahi abin da kada take kana wa akwatuha inna kuma wa akwatuha to inna kishiyar kana ne a wajen aiki to inna lakinna ta zo anan to duk inda malamai suka ce me yasa haka wasu malamai suka ce an yi wa wannan almuqimi na din ne nasba da abuna lil madahi saboda yabo wasu suke a an yi ne li kaza amma dai ibnu hisham rahimahullahu ta'ala ya ambata gaskiyar bayani a cikin auzawul masali shine duk inda inna ta zo sunayen da inda sun wuce suka kai uku da abin da ya yi sama da uku ya halatta a ƙa'idar larabci za a iya yi wa ɗaya abunan nasba. Nan za su lafiyar rafi kuna fil'ilmi, ko kuma za a yi wa sauran ruku'a a yi wa ɗaya nasba. Wani misali da aka ce, Innan labina amanu wallabina hadu wasabi'una a cikin suratul ma'ida. Sai aka ce wasabi'una. Ba cikin nan labina hadu إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون يأكي وتيا رفع لم كما تأكي وتيا نسبة إن أنقذما ذا أبيو في أي وتيا شاقان أبن لسولا سكي كي يا حلتا أقائل الثلاثة باوي كسولي القرآن ييبا saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa akwai kira'a sharda ta Ubay ibn Ka'ab wadda take cewa wal muqim yuqimuna salata duk da tafi da su da wawu ya ce wal yuqimuna salata ba mu kira a sha zani ba ma kira mu kawa kira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mu'minuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce arrasikuna fil ilm la yakunu arrasikuna fil ilm idan arrasikuna fil ilm minhu daga cikin daga nan malamai suka ce waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi ana tsammanin takawa gare cikin kowane irin yanayi wanda Allah ya ba shi ilimi to ba a so ya zama so yana sabo na ganganci sai abin da ya riga ya ci ƙarfin mutum kowa zai iya yin sabo amma dai wanda Allah tabaraka ta'ala ya hore masa ilimi ya kowa sanin Allah ke gwargwadon sanin Allah gwargwadon kutatuwa zuwa ga Allah da kuma tsoron Allah da girmama Allah to bai dace ba a ce wanda ya ilimi kuma yana danganta sabawa Allah cikin haƙoƙi wanda ba su kamata a ce an saba wa Allah cikin su ko cikin haƙoƙin ‘yan adam. Shi sa da Allah ya lissafa abubuwan bayan wa aklihim riba wa kalinuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil duk wani abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sai sai amma wanda suka yi zurfin ilimi cikin su ba a ganin wannan tattare da su. Ana ganin suna da tsananin tsoron Allah. Don haka ba za su saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba da gangan. shi ne masu ilimi a cikin jama'a don haka masu ilimi a cikin jama'a ba a tsammanin abin da ba daidai ba gare su suka fi kowa cancanta su zama masu tsananin tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama la ta'amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qanima yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون والذين لا يعلمون براسي ديهما سنوا الذين يعلمون أما سكي حتى دعي domin aiki ya fara ina a haya ne sai da fara ta amman wa qanitu ana allahi sajidan wa qa'ima ko ba haka kawai ba ya hadaru al-akhirat yana tsoron lahira wa yanzu rahmat rabbi ma'ana yana tsoron wuta yana kwaɗayin aljanna sannan su kwafi ce kun halittu alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun kun halittu alladhina ya'lamuna ba kawai ilimi banda ba ba ba ilimi mai aiki domin sai da aka gabatar da aikin aka kira ilimi to shine arrafi kuna fil ilmi wanda suke da ilimi kuma suke aiki suna da imani wal mu'minuna sanan da mu'minai ga ilimi ga imani waɗannan ba sa yin abun da aka faɗa a baya kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su waɗannan da sai da sannan su gaba da zakka da su sannan sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe sai Allah ya ce su kam sakamakon su gidan aljanna ulaika sanusihim ajran azima wadannan sune wanda zamu ba su lada mai girma shine aljanna Allah ta mai shi na'am
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
Allah tabaraka wa ta'ala dalilin dukkan wannan ayoyi wasu mutane cikin su akwai Ali ibn Zayd suka zauna suna cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba da gaske yake alqur'ani daga Allah ba suka ce yaya za a yi ma a ce wani mutum wai yana ikirarin Allah ya saukar masa da wahayi bayan annabi Musa alaihi salam. Suka ce babu wani mutum da ya isa ya ce shi manzon Allah ne yana karban wahayi in ban da annabi Musa alaihi salam tun daga kansa wahayi ya riga ya kare. Su annabi Isa ma ba su yarda da shi. Suna daga cikin Yahudawa. Za su suka ce wannan maganar wahayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi suka ce wannan su ba su yarda da shi. kakin kawai sai Allah ya ko da aya a lokacin wa'inna ayoyi Allah ce inna auhayna ilayka ƙarya ne abin da suka faɗa in ji Allah ta baraka wa ta'ala inna lalle ni Allah auhayna ilayka mu ne muke wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhi kama yadda muke wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam ya ka tsallake annabi Musa ma kuma ka faru daga kan farko والنبيين من بعده ده أنبا وقايم النبي نوح عليه السلام sana Allah ce wa auhayna ila ibrahim ko mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub mun yi wahayi zuwa ga annabi yaqub alaihi salam wal asbab da jikokin annabi ibrahim ko jikokin annabi yaqub alaihi salam wa isa mun yi wahayi zuwa ga annabi isa dan maryam alaihi salam wa ayyuba mun yi wahayi zuwa ga annabin Allah ayyub alaihi salam ويونس هكذا الذي يونس فيما من واحد يدعى بريشه لله تبارك وتعالى وهارون النبي هارون عليه السلام وسليمان من واحد يدعى النبي سليمان لله تبارك وتعالى ثلاثة وآتينا داوود زبورا وأيوبا النبي داوود ما زبورا duk innan da muka rika wahayin zuwa gare su sai kawai a cikin ƙarya ne sai kwaya ɗaya cikin to ai lallai ko muka yi wahayi zuwa gare shi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuh da wa'annan annabawan da suka biyo bayan sa Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya karyata maganar wa'annan Yahudawa ne ta hanyar nuna musu cewa annabawa ba suna nan da yawa wanda Allah ya wahayi zuwa gare su Allah ta kai wa rusulan da ma manzanni wasu kada qasasnahu alayka wanda tabbas mun ba su labari mun baka labarin mun kissanta maka labarin su da tarihin su min kabul tun kafin yanzu kafin saukar da wannan ayar malaman da suke suka ce min kabul kafin saukar da wannan ayar wa rusulan kuma game da wasu manzanni ma daban lam naqasusum alayhi in ka duba tafsirai ka ce khalqun kathir kamar yadda ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa ma'ana akwai halitta da yawa daga cikin annabawa da manzanni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ma da ya bada labarin Allah ce wa kallama Allah Musa kathira su da suka zauna suna magana cewa su suna yaba annabi Musa ne alaihi salam sai Allah yana so ya nuna musu cewa akwai ma abin da ba su sani ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi sanin darajar annabi Musa alaihi salam wace ya cika ayan da cewa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana ma'ana sai Allah ya tsari tattar da su saboda mai suna so su karyata manzon su sallallahu alaihi wa sallam za ku sai jari tattar da su ya ne da cewa ba su sama darajar annabi Musa ba alaihi salam ai annabi Musa alaihi salam da suke cewa bayan annabi Musa yanzu akwai wani mutum da zai ce Allah ya masa wahayi to ba ku sani ba ma ai annabi Musa ba wai Allah baya son sa bane Allah ya ciki son sa kuma ya ciki sanin darajar amma dai Allah na tabbatar musu cewa lalle Allah shi wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani gaskiya ne Rasul wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana ta gaskiya tabbas Allah yayi magana da Annabi Musa alaihi salam Allah ya ce masa inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li inni ana rabbuka fa'la'na alayhi Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salam lalle ni ni ne Allah annabi Musa ne anan ne ma annabi Musa da ya jika magana yana ya tabbatar cewa lalle da Allah ya magana ya alimi an gobe ya Allah na mun kanka ina son kanka ya Allah muna magana da kai tura in ganka kawai ayin ya Allah nuna mun kai nuna mun kanka ya Allah an kanka qala sai Allah ya ce maka lan tarani a magana kan nayi magana da kai amma lan tarani ba ki yi walakin yin buru ila jabal dai in kana ganin kana so ka gani to ido bi zuwa ga wannan dutse ne kima fa in istaqarra makanahu ya tabbata inda yake a so ka tarani za ki yi anan ma ta jallara zuwa jabal lokacin da Allah ya dan bayyano kansa ga dutse ta'ala hujjarsa dutse zama gari wa harra musa sa'iqa sannan musa ya faɗi kawai su mamme falan ma a fafa yana farfadowa kala ce ta subhana ta tafiya ta bada gare ta wannan duk ile ka na tuba cewa da na ina son ganka kusure ne na tuba ya Allah wa ana wani mu'mini ya Allah ni ne farkon da take imani da kai cewa kai abubuwan da kuma Allah ya ce dama la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar Allah babu wani ido da yake da wanda zai ce ya ga Allah a duniya kafiri ne in yi tsarin wannan in bai san wannan ba ko ulle da za a masa na jari ya dauka wata ila Allah wasa ne amma in aka je aka ce masa ba a ganin Allah ga fadin Allah wanda ku saki ya jajirce ya tsaya akan abin da yake ya kafa saboda ya karyata ayan Allah kalaram ya karyata duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cikin alqur'ani wanda ya karyata aya ɗaya daidai ce da karyata alƙur'ani gaba ɗaya saboda haka a ji tsoron Allah cikin abin da za a faɗa da abin da za a yi da abin da ya kamata a kiyaye haƙƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana tabbas kai tsaye ya yi magana ne ya sa ke ce masa Musa kalimullah Allah ke yi suna kuma su manzanni ba wai ai manzancin wani abu bane ne daraja daga Allah tabaraka wata'ala da kuma wani aiki da Allah ya zaɓi wasu bayi da su masa. Don kai ki sun gaya wa waɗannan mutane Allah ke yi suna su manzanni mubashirina masu yin alfikin ne ga waɗanda suka yi aikin farai cewa za su shiga aljanna wa munzirina kuma su manzanni masu yin gargaɗi ne da wanda suka saba wa Allah cewa in sun mutu akan haka wuce za su sha. Allah ya aiko su ne su zama to masu alfishir masu gargadi don yanke uzuri ga mutane shi ne Allah ce bi Allah ya kuna linnasi ala ma ya hujjatu ba'da rusul saboda kar ya zama to mutane sun samu wani hujja akan Allah ranar tashin alkiyama Allah ya zo zai san auje ya Allah ai ba mu dama sai kamata a bautawa ba to Allah ya yi wannan uzuri bayan aiki alkawari a gabanka wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin don an yi alkawari da Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi kadai za a bautawa duka mu muna gurin mu kai alkawari sannan bayan nan Allah ya aiko manzanni duka don ya zama hujja sai ta malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah yana son a yaba masa ya ci kowa son a yaba masa shi yasa ma ya fara yabon kansa da kansa Allah na ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta kai shi Allah shi ya ambaci kansa ya kuma yabi kansa kuma ya cancanta yabi kansa kuma ba wanda ke iya yabon sa iri yabon kansa kuma lallai la nusi sana'an alayhi bal huwa kama asna ala nafsi muna yaba masa ba mu isa mu yabe shi da irin abin da ya dace mu yabe shi ba sai dai kawai muna yabon sa da irin irin yabon da ya baka subhanahu wa ta'ala wa taqaddasat asma'u jalla jalaluhu Allah kenan subhanahu wa ta'ala ta haka Allah tabaraka wa ta'ala shi yana son yabo sannan suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana son uzuri yana jin sosai wanda ya zo yana bashi uzuri shi yasa sai yanke uzurin tun a duniya kar ma a zo a bada uzuri ya ce to yanzu ya za a yi ko kuma a ce ta ko aljanna a'a ya yanke uzuri ya ta da manzanni da haka manzanni suna masu aljishin da wanda suka bi Allah za su ga aljanna suna gargadi da wanda suka bi suna saba wa Allah za su shiga wuta Allah ya kiyaye mu da sabon ba. Allah ya yi haka ne don kare zaman su ranar ta alƙiyama mutane su zama suna da hujja ba a ga rusul bayan manzanni sun zo ba wani sauran hujja Allah ce wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance magwayi ne mai karfi cikin abin da duk ya ga dama zai hakiman kuma gwani ne cikin fadinsa da aikinsa da abin da ya zartar. kamar yadda malamai suka faɗa kuma da abin da shar'an Allah ce lakin lahu ya shahadu bima anzala ilayk eh dai su wadannan in ban san cewa wahayi muka yi maka ba to lakin lahu Allah da kansa ya shahadu yana ba da shaida bima anzala ilayka da abin da ya sauka zuwa gare ka Allah ya shaida alqur'ani da Allah ya za ka duk wanda ke so ya kafa sai ya kafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja Allah shine shaidar sahara na tashin alƙiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shaida ga mu'mini da sauran annabawa shine shaida ga dukkan manzanni da suka gabata al'ummata su mu'minai za su ba da shaida ga waɗanda suka yi imani na al'ummomi shi kuma a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine shaidan sa magana ta kare Allah shine shaidan sa dan gashin Allah ke shine wanda sai ya zo a shi fara buɗe kofar aljanna kofar aljanna a rufe take tana jiran bayan Allah na kwarai babu wanda za a fara buɗe kofar aljanna don ya iso sai manzon Allah sallallahu alaihi ashe ya kamata mu san matsayin sa mu yi aiki da magana in manzon Allah ya ce ku yi to ku yi in ya ce ku bari ku bari amma kar a wuce gona da iri cikin hakki shi ba Allah bane bai dace ba amma shi hakkin Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah bai warkar da mutum a yanzu saboda manzon Allah baya duniya kuma hatta lokacin da yake duniya yana yin addu'a ga mutum ya warke da izinin Allah warakan a hannun Allah ne addu'a kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hakkin warkarwa na Allah ne ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma shi mustajabu da'awa ne yana addu'a ana kafa wata daraja ce ta subhanahu wa sallallahu alaihi wasallam kafa kowa ya gane hakkin manzon Allah ya gane hakkin Allah tabaraka wa ta'ala in mutum ya dau hakkin Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ulumi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sako in ya mutu yana haka yana mai iska ne haka ya kai shi gari da ya bar musulunci haka manzon Allah son sa shine tsayawa a inda ya dace tsayawa a inda ya kamata a tsaya da kuma ba shi hakki wuce gona da iri shine irin abin da nasara suka yi cikin annabi Isa alaihi salam suka wuce gona da iri suka da shi dan Allah saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka je gindin kabarin ka kace ya rasulullah ba ni arziki a yanzu ba ya halatta ba me ba da arziki shine Allah tabaraka wa ta'ala amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kabarin sa ga kasa ba shi shiga wanda ba kuma yana ibada wa Allah tabaraka wa ta'ala amma ba wanda ya san irin ibada saboda wannan ya tabbata manzon Allah ya faɗa amma ka zo ka ce baka arziki wannan hakkin Allah ne ka dawo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ku rike ni abun bauta ni Muhammad ne Abdullah a ni Muhammad ne Ibnu Abdullah ni Muhammad ne dan Abdullah da rasulullah manzon Allah ko kuma yake abdullahi wa rasulu bawon Allah ko manzon sa dan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a wuce gona da iri cikin hakki Allah tabaraka wa ta'ala yake lakin illahu Allah sai dai shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shahadu bima anzala ilayhi ya ce da da abin da ya saukar maka cewa gaskiya ne wahayi ne in su ba su ce da wani kyale su an zala gobe ilimi ya saukar da shi fi ilimi wasu malaman su ce suka ce fi ilimi cikin ilimin sa imam shukani da imam lawa ta'ala kuma ce yi wasu malamai daga cikin tabi'ai su kuma su ce an zala gobe ilimi wannan fi ilimi din jumla ce haliya ko kalma haliya ai an zala gobe mutalaffisun بعلمه أي والحال متلبس بعلمه الله تبارك وتعالى يا سلطان القرآن جميل الحال القرآن ينا ميدوري سيدة إلي من الله تبارك وتعالى سوى أن ميدوري في سواك أن محمد صلى الله عليه وسلم رب الله يجيل هذا والملائكة يشهدون كما ملائكة غباك سنة شهدا بلوك إذا رأى سوكا دوالي أبناء القرآن سيما سيما رأيكم غباك سنفاك سنة ملائكة سما غباك إلى الله جمالي حتى إذا مزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إذا كما تذكر جدا إلا سوقد وني أبناء القرآن سيدون ملائكة سوريا سنة سجلي كل قوان ذلك إذا كان تسمى ملائكة جبريل يا الله يتم تجيك كدوكو آية كذا بولي كذا كسي بولي كذا سيدي دوكو آية يشوف إن يدوينا ولقاوا كافون يسوقوا ليكا يكتبن يدو سيبوكو تجرين يدو سيما ملائكة سنة كيف su kalle shi sai ma za kala rabbukum me ubangiji ku yace sai su malaika jibril da wanda suke raka shi na malaiku sai qalul haqa sai Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul abdullah wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki sannan shine mai girma da haka ake tsikuwa da alqur'ani to malaiku sun ce da Allah ce wa kafa billahi sabila Allah kawai ya yi sabila daga cewa kawai wala shirka da wani shahadu ayyaita inda Allah ya shaida kar kuwa ma ya shaida shaidawarka daraja ce gare ka sai mutum ya ce lalle alqur'ani saukake ne daga Allah wannan daraja ne gare shi wanda ya yi imani da haka ba daraja ga Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma ba mu zantawa mana bai so zantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kansa ya so zantar domin wa kafa billahi shahida shaida ta ce a ce Allah shi ne shaida na'am
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد خسروا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن إله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا lallai waɗanda suka kafirce suka ki yadda da saƙon da Allah ya aiko manzanninsa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa da manzanni wanda suka gabata wanda duk suka kafi cewa wannan sako na wahayi na Allah da baraka wa ta'ala wa fadu an sabilillah suka rinka toshe tafarkin Allah iya kokarin su kullum shi mai mika addini da hana addinin Allah shi gaba Allah ce qadi wallu hakika sun bata zalalan ba'ida bata mai a ce dai mutum ya wayi gari kullum in dai kaga ana nufin da shi na wakilci ne wa addinin Allah dare ya hana idonsa barci don wakilci wa addinin Allah ya tashi daga gari zuwa wani gari don aje a yi yankin da shi don rusa addinin Allah ya tashi daga ƙasa zuwa wata ƙasa don aje a yi yankin da shi don rusa addinin Allah ya tashi daga gidansa zuwa wani gida don a yi yankin da shi don rusa addinin Allah ba dai a yi yankin don shi gaban addinin Allah ba ba a yi yankin don haɗin kan al'umma ba ba a yi yankin don yadda alƙur'ani zai kamu a cikin zukatan mutane ba ba a yi yankin ta yadda sunna za ta tabbata cikin zukatan mutane ba sai dai kawai tunanin tabbatar da shirka shirka da farraka da munafurci da ƙeta da iyaka wannan shi da musulmi don wasu biyan bukatu na duniya wanda ya kasance haka ya kasance toshe tafarkin Allah yake da kwatari ba zuwa zalalan ba'ida Allah ta innan ladina kamar lalle wanda suka kafirta wa zalamu suka zalunci kansu suka ƙetare iyaka suka kirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki kyautata abin da ya kamata su kyautata Allah ce lam yakun lahu yaghfir lahum sam Allah ba zai taba zama yana gafarta musu wala yahdihum tariqa Allah ba zai shirye da su tafarki wanda yake na gaskiya ko kuma tafarkin zuwa gidan aljanna ba kamar yadda malamai suka faɗa ba zai shirye da su tafarkin zuwa aljanna ba Allah ce illa tariqa jahannam abinda kawai Allah zai nuna su zuwa gare shi a kora su ko suna so ko ba ta so shine tafarkin zuwa jahannama ranar tashin alkiyama waɗanda ba musulmai ba kora su ga aiki a kora su gaba ɗaya zuwa ga wasiƙan da zina kafaru ila jahannama zuma za a kora su da shi ila jahannama zuwa ga wutar jahannama zumara jama'a jama'a haka za a riga kora su al'umma annabiwa ne a kora kafirai daga cikin su al'umma annabiwa ne a kora kafirai daga cikin su in an zo annabawa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mulan Allah ce wa mutazu yawma ayyukum musulmai masu laifi ware kanku da kanku duk wani mai laifi suka kawai ya tashi ya koma gefe wancan ma zai tashi ya koma gefe ya yi kaza ya yi kaza a koyi ya yi laifin kaza kaza ne menene kawai ya san kanka Allah zai ce wa ta zuri yau ma kai yau zan tashi alƙiyama wallahi ba karamar rana ba Allah yana yana cikin yajin gefe da al'arshi ga mala'iku sun kewaye ga rana ga bala'in adadi kowa tsirara ba mai mulki wanda zai iya cewa shi ne mulki ne a wannan rana. Lillahi alwahi wa kafa kawai. Mulki da Allah shi kaɗai yake alwahi shi kaɗai yake alkafa zagarau ko. In yi magana ba da musawa. Kowa kawai da yake idon su sama. Ba da kyau yake ita ido ba mu iya. Ana tashi daga kabari idon sama fa idan mun kiya mu yan buruna. Sai ga sunan sai sai kowa yana kallon sama. Haka kawai za a tsaya. Ba mu iya cewa komai. Ba a lokacin da Allah zai ce wa mutazu yawma ayyuhan ya kuma jirmai a yau in ta su kuwa da kanku da kanku ba ta ce wani mujirmi ne wani mujirmi ne kawai sai kaga mutane suna wari wa gefe Allah ya kiyaye Allah ya gafarta mana zunuban mu don haka Allah tabaraka wa ta'ala zai nutsar da su bisa umartan mala'iku su kora da ila tarihi jahannam don haka sai ba inda za a shirya da su illa tariqa jahannam sai tafarkin tafiya jahannam Allah ya kiyaye ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما التي خالدين فيها أبدا لا تدوم في جهنم حق أبدا أما إياه هو كتب لي أما أنا مسلم التي وكان ذلك على الله يسيرا حكم كما أقول الله يسوي إيه لعذاب تدس يقول سوى وكتب جهنم النور تدس محنية جهنم يسوي إيه أقول الله دون سوى يسوي سوى الكتابة مع الدنيا Allah shi ya mutu saba Allah wallahu ta'ala ala Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu raye gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu dakata a nan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa ko muke ji Allah tabaraka wa ta'ala ya sa alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kan wallahu ala Allah ya saka da alheri kafin tambayoyi akwai yan uwa da suka bukaci malam da an yi ta'alimi kaɗan game da waɗannan abubuwa guda hudu na farko yanayin yadda yan uwa musulmai suke kasuwanci akwai wasu sabbin abubuwa da aka shigo da su wanda in musulmi mai abubuwa sosai ba zai take fada ta ita sai ka haka malam ya ɗaya tsarin da ya kasance waɗannan kasuwanci na farko akan samu waɗansu mutane za su suna kasuwanci zai sayo kaya amma kai da za ka saya zai ce maka kan misali za ka ci a ƙarshen wata kuɗin da yake sayarwa naira goma amma saboda za ka biya a ƙarshen wata kai da za ka kaya na akan naira shirin wannan kasuwanci na halatta mara na biyu yakan yana kasuwanci ne sai ya sayo kayan ya raba mutane amma in za ka saya a wannan lokacin farashin ka daban in kuma zuwa wani lokaci ne farashin ka daban na uku shi kuma wannan zai karɓi karɓa a matsayin bashi ne amma kafin karɓa ɗin akwai wasu ƙa'idodi da za ka cika wanda da turanci ake cewa wai administrative charge ko kuma kudin gudanarwa sai na ƙarshen su kuma zai siyar ma da kaya kai kana buƙatar kaya ne zai ka fasan da cewa wannan kayan kaya mai kyawu ne amma kuma daga baya bayan ka siya an farashi mai kyawu sai ka ga lokacin da ka siya maka waɗannan kasuwanci ne a lokacin su a musulunci a abuwan na ƙarshen kuma shi ne shi yana da dukiya ka koya a gidansa idan ka shiga matsala sai ka zo ka same shi ka kawo jingina ko mota ko wani kayan ka shi zai ma ka bashi kuɗi amma kuma in ka bi sai kasuwanci za ka dora masa rabonsa a ciki ka ja masa da shi sai ka karfi kayan ka بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan na ƙarshe ne shi an ambata da zuwa cikin karatu amma na farko wanda suke maganan kaya akwai bambanci tsakanin sayan kaya bashi da kuma karɓan kuɗi bashi a shari'a idan misali mutum bashi zai karɓa na tsantsar kuɗi naira dubu goma yake so bashi wannan idan aka bayar sai shekara zai dawo da shi ko sai wata shida kuma kamantan haka ko naira dubu nawa ne za a rubuta ga shedu in ya tashi ba zai ƙara ko kobo ba ƙara kobo ɗaya a kai wannan haramun amma idan kaya ne ɗan kasuwa ya siyo zai tsayar misali ya siyo ko mashina ko ya siyo motoci zai tsayar sai wani ya zo yake zai tsaya sai ce wannan mashin ɗin naira dubu ashirin ne a yanzu in za ka saya a yanzu ka kawo sai ta a ni yanzu ba ni da kuɗi sai bayan wata biyar zan biya ko wata shida ko makamantan haka idan ya faɗi wannan to in dai ku sai bayan wata biyar ko shida to gaskiya ba dubu ashirin zan sayar maka ba kuɗinsa shi ne dubu ashirin da biyar wannan ya halatta شيخ النبي رحمه الله تعالى ya tabbatar da wannan cikin littafin sana mu'amala ta abu ne dukiya kuma ya kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na aikin mutanen Madina da suke ingantaccen hadisi ne cikin riwaya Imam Muslim rahimahu Allah ta'ala mana in dai kaya ne yace saboda ai in ka karbi kayan to ka rike wannan dan kasuwan kudin sa amma in dai bashi ne na kudi ya ya baka cash zaka dawo masa da bashi wannan dole ba a tsara ko kuma a kai amma in bashi ne wanda ake so in kuɗi ne wanda ake so su karu wanda ba ta hanyar bashi ake yin ba sai ta hanyar muzaraba ta hanyar muzaraba shi ne wannan shi ya iya kasuwanci amma ba shi da kuɗi wannan kuma yana da kuɗi a ajiye ko yana kasuwanci kuma yana da raran kuɗi Allah ya kore masa mai dukiya ne to in mai karamin karfi wanda ba shi da jari ya zo ya ce a bashi dubu goma ya je ya yi kasuwanci shi wannan mai kuɗin zai ke cewa bari in ba ka dubu goma ka je ka juya mana ita ka kawo mana kari wannan muzaraba ya iya kasuwanci amma ba ku to zai je ya juya to a nan zai ke zuwa biyu da kuka yarda ne ya halatta in yace in ka juya in ka juya mana ni a cikin ribar abin da nake so kawai dubu biyu nake so da haka in ka zo dawo da kuɗi ka dawo da dubu goma sha biyu ko dalilin juyawa da shi ko kuma muzaraba su yarda ya cewa in kana juyawa duk ribar da aka samu za a kasa su kashi uku kashi ɗaya nawa kashi ɗaya naka kai da kai hidima ɗin kashi ɗaya kuma a ne da shi jarin kasuwa wannan bisa isfahis wannan amma in dai sunan bashi ne ba a tsara kokobo a kai in kaya ne da kuɗi cinikin da zai yi in aka ƙara kuma da rike kayan malamai sun tabbatar da ingancinsa in kuɗi ne komin tsawon lokaci iya yanda aka karɓa iya shi da su wannan ta'ala yawa da yadda farashi daban-daban a kan kaya wadda na zama shi ne wancan farin shi ne an zuwa wallawa a wajen da dai magana a limitashi shaji da kawai abin da aka yi karanta yawa in dai misali kudin gudanarwa wani baya shiga cikin mai kan kaya sai dai idan ya kasance cewa wanda ya siyo kaya ya yi lissafi da komai da komai da fifiyar ribansa da komai da sauransu da kuɗin ɗawainiyarsa ko gudanarwa saboda mutanen da yake biya salari suke aikin gudanar da kasuwa sai ya lissafi gaba ɗaya da kuɗin da ya siyo kayan ha da kuɗin waɗannan da zai abuna sai ce kuɗin kayansa kaza ne ka zo ka saya wani cikin ya halatta gari amma inda kawai ake samun matsala shine a ce ga kuɗin kaya kuma ga wani kuɗi kaɗan na gudanarwa wani an samu matsala don an samu ƙari a kan kuɗin kaya wanda ya kai ga cutarwa ga ɓangaren mai siya kuma dole su siya sai wani haramun amma maimakon mutane su ce ga administration ga waye-waye inda ya tabbata lallai ba makawa sai an yi haka in ba su yi hakan ba za su faɗi saboda sun ɗau su kaza da kaza masu gudanar da kaya da masu dafon kaya da masu shigo da kaya da masu fito da kaya don in suka siyo kaji sai da lissafin duka wani abubuwan farashin kayan ya tashi ne ya kuma daga zuwansa to da ya saya sun auna duk wa'in abubuwan da suka sari yawan su daidai yadda ya kamata wannan ya halatta gare shi amma su ware kuɗin kaya daban su ware kuɗin wani abu daban wanda shi ne saya ne yake da alhakin biyan wannan wannan an shi wani abu daban wallahu ta'ala alim.
Allah ya kara malam ina tambaya a kan na filoli na sallan kafin sallan kusa da kuma bayan sallan kusa ya ce ana yin sallan a na fila raka a kudu kafin a zahar biyu bayan a zahar to idan ya manta da yi na kafin a zahar sun gaba ce zai iya haɗawa bayan sallan a zahar wato yi raka a shida sallama hudu.
Sunan rawati waɗannan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum bai samu ya yi ba a wani lokaci ko kafin azhar in ya daina da lokaci zai yi bayan azhar ya halatta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha ko ɗaya daga cikin matan da Ummu Mu'minin ko kuma Hasan Mu'minin radiyallahu ta'ala anhunna ta gan shi yana sallah bayan la'asar a cikin gida ya dawo daga masallaci sai ya zo yana sallah ya rasulullah ya kuma kake sallah alaihi wannan lokacin kai ɗaya kuma a cikin gida yace a banu mutanen a banu a abuna ummu kai ko kuma abuna wasu banu ya abuna wasu kabila da suka zo masa suka masa ziyara su kawo ziyara dab da zai yi nafila sai suka shagaltar da shi bai samu dama yin nafila ba suna tsiro da abubuwan su har lokaci ya ga shi ne da ya tashi bayan an yi sallah da kuma bai shiga gida sannan sai kawai yana yin wannan nasa ya ce sun shagaltar da shi da yi wannan nasa irin bane shi sai kira masu da wannan ya halatta mutum zai iya rama nafila na sunan rawashi da ya saba yi bai samu yi kafin sallah ba har an ko kuma yana zuwa sai samu an tada ikama ya makala maimakon da ya saba yana zuwa ya yi sannan a zuwa tada ikama sai wata rana kuma ya samu a uzurin makara to ya halatta da shi in yana so ya biya bayan sallah to da kabo da yake kuma fadala da yake bukata insha Allah ta'ala ya halatta da shi sai ya yi wallahu ta'ala ai
sai da shekara ta gare shi ba a kan lafiya ne to wannan zan iya yin sallar lafiya a wannan lokuta wato bayan ko kuma lokacin da imam yake gudu ba da kuma bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba
wannan bayan sallan azhar da bayan sallan bayan sallan asuba da bayan lokacin da limai ke hutuba da kuma bayan sallan asuba duk wannan musamman da lokacin sallan bayan sallan asuba da bayan sallan da asuba wannan nassin hadisi ya zo ya yi hani a kai ga wanda yana zaune a masallaci a yi sallan da asar da shi ko kuma a yi sallan asuba da shi kuma ya tashi ya yi sallan wannan hadisi ya zo na hani in mutum yake zai nafila a wannan wani hadisi ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kawai da kuma ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito amma idan liman yana mutuwa an samu inda mutum ya shiga cikin kwanyar masallaci ya halatta gare shi kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya halatta gare shi zai iya yin nafila amma da gaggawa ma'ana zai zama ya yi shi gajerun raka'o'i daga sashin malamai fuqaha suna magana akan in mutum ya zai yin sashi kawai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta saurarawa a saurari imam amma ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa za a iya tashi a yi nafila da liman yana kuɗuwa wallahu ta'ala
sai da tambaya ta ƙarshe kuma na mai hukuncin masu da idan suka mori da zuwa a zuwa sai ta yi tsari kan inda ta tambaye shi wato sai ta zo wani guri da ke tambaya
wasu mata su kawai sun ne da mazajensu ba komai ba kuma sannan darajar aure din nan yawanci suna wasa da shi kuma yawanci abubuwa ne wanda yake faruwa a wannan lokaci namu yawanci da mata idan su tambayi mazajen su inda za su je iyanan su ke tsaya bai halatta ga mace ta shiga wani guri ba tare da izinin mijinta ba duk inda mace take ya kamata mijinta ya sani ko ina take ya kamata mijinta ya sani kuma da izinin ta je wannan guri misali idan ka je wani guri sai kama kuma za ta shiga wani gida to dole sai ta tambayi izinin mijinta cewa tana so ta shiga wannan gida ko da kuwa sallah za ta yi a cikin wannan gida ba misali mata da su zuwa makaranta sai suna so su shiga wani gida makwabcin makarantar su yi sallah su tambayi izinin mijinta sannan matar da za ta ba da izini a yi sallah a gidan sai ta tambayi izinin mijinta su akwai wasu ɗalibai daga nan makarantar sun ce za su yi kashi zuwa su yi sallah in ka yarda su shigo su yi sallah su ya ba da izini su ko matan da za su shigo su yi sallah sai su tambayo mazajen su lokacin sallah yana kama mu amma akwai wani gida gidan wani muna so ka ba mu izinin mu shiga mai sallah a gida sai ta tambayi izinin mu wannan sallah ma kira saboda haka bai dace wani shi kawai in ta fita ta zarga wa karyar ta iya duk inda kawai ta ga dama shi da zaki wani kayi kuma ta suna tafiya haka kawai suka kalli wani gida suka cino cewa gidan akwai wani ko gidan ya ba su sha'awa ko kuma akwai alama ana so a yi wani gurba a ciki sai kawai sai su mu shiga nan ba sai su shiga sai suka biyo daga kan kuma ya yi kwana su tafi can gidan wani sa'i a wannan gidan wata wata za su samu wata ta shigo ai gidan wancan zan je o ai ni ma ban je na mata bai zuwa ba mu je sai su shiga wannan ba ba ba tsari bane na mata na kwarai ba ƙarin matan kwarai ba ne ko gidan mahaifinta za ta shiga sai za ta bai irin miji kuma in yake shiga gidan mahaifinta to daga nan kuma sai ga gidan wancan cikin gidan mahaifin to ba za ta je gidan wannan ta ba sai za ta bai irin miji sai dai in ya ce mata duran da kika fita to da kila ya amince da ita ya gane cewa matar kwarai ce ita duran da kika fita ko ba na na ya ya yarda mata kai ko baya ne kuma ya yarda mata cewa duk gidan da suka san lallai akwai wani uzi to ya yarda mata ta shiga shi ke na ita wannan ta samu dama ta samu izini na gaba ɗaya kenan daga miji za ka bi gidan da yake da uzi saboda shi ya amince da wannan masu kafa ya kama za ta yi yawon na kamfere da shige-shige ba wannan wasu gida in ya amince da masu shige ko da bai amince da ita ba in bai mata wannan izini ita ne ba ne ita in dai wani abu wani ya rage na wannan wata ala'ada saboda haka Allah ke mutum.
ina so a gobe a cikin akwai sanarwa na farko da wannan lafiya da ake yi na nan kada su masu bukatar yankin insha Allah su yi hakuri zuwa gobe Allah ya kaza a kan haka shi sai a wannan sanarwa da ya yi daga masu kasa su da kawai suka akwai kafin da su kasa na yi wanda aka yi a Lagos da Abuja sannan akwai extra extra dota su ne da su dai ke faru ba kada a rashin kalibi za su zaura da ɗaya zuwa na goma akwai kuma kanta da shi damar kwakwai ƙura'an da su da shi shafar da kuma dai ƙura'an da walawai ya rinda sai wannan takarda daga makarantar daru a suna sanar da cewa akwai fasansu wato akwai wasu gurare da ake so suke so za su ciki a makarantar na ma'aikata kamar haka ta farko classroom teacher ta kasile da kuma computer operation so wanda dai wannan sanarwa yana bukata akwai tsarin bayani wanda yana da tsohon tsarin sai su ci makarantar sai masu addu'o'i wanda yake lafiya ne ba ke ishe shi yake bukata a tsaya shi da addu'a suna ba shi lafiya wanda ya ce aure yake nema da kuma aiki yana roƙon malam da ya zuwa ta shi da zuwa wanda ya ce ya samu matar aure
suka yi sai dai kuma shi ba shi da cikakken lafiya ta shi da zuwa Allah ba shi lafiya Allah ko ba shi shi da mutuwa sai a waɗanda suka yi exam wato a yanzu da ya da makarantar suka ta shi da zuwa Allah ya ba su nasara a cikin jarabawa ne da kuma ɗan makarantar tafsiri wanda su fara yau suka kai kuma a kan su a zuwa Allah ya ba su nasara sai wanda yake mahaifiyar shi ba da lafiya tana fama da hausa da hawan jiki yana da kuma a kai shi da zuwa Allah ya ba su lafiya sai wanda yake shi kuma wasu ya fi shi yawan namun a kai shi da zuwa Allah ya yare da zai kuma kawo su da kasu na alƙairi Allah ya biya mana kasu to sai a kwamitin marayu na malamin na kowar da ya kawo takarda ne wani taimako yana kusa an tashi sai a wato sannan akwai akwai turare da kuma fili biyar na karatu da aka kama da gidan gidan mai girma gwamna ina da takar musu da alkhairi sai a raba a mutane
dukan wayannan yan uwa musulmai da suka biyo suka bukatar yan uwa musulmai suka su da addu'o'i muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya masu rashin lafiya Allah ya kawar musu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya waɗanda suke neman aure da aiki ni Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ya sanya alkhairi waɗanda suke neman zuriya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na fare waɗanda suke neman cin jarrabawa Allah ya ba su nasara cikin jarrabawoyin da suka yi waɗanda suka fara su yin jarrabawa su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara a waɗanda suke magana da wanda yake ciwon masu wasu a fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi lafiya. Duk kowa da kowa da irin buƙatar da kowa ya ambata, muna fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya biya mana buƙatun mu gaba daya ya sanya alkhairi. Marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya. Waɗanda suka samu jarrabawa ko a kasuwancin su ko sana'o'in su, Allah ta baraka wa ta'ala ya mai musu da mafi alkhairi. waɗanda suke ɗauke da basu suka Allah ya basu ikon biya waɗanda suke jin basu suka Allah ya sa a biya su basu suka waɗanda suke ayyuka Allah sun yi albarka a ayyukan Allah ya mana albarka a cikin rayuwarmu ya yafe mana kurakurenmu ya gafarta mana zunubanmu sama a wannan wata mai albarka da Allah yake gafara yake yanci mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana daga cikin wanda Allah zai ya yanta su a wannan rana kuma su albarka iyayenmu kakanninmu Allah ya tasna daga cikin wanda Allah ya yanka su Allah ya karbi addu'o'in mu gare su a matsayin addu'o'in ƴaƴa na kwarai Allah ya sa mu zama ƴaƴa na kwarai gare su wacce Allah ya ji karban addu'a Allah ya isar da jin daɗi da ni'iman addu'o'in da muke yin zuwa kaburburan Allah ya fasaha mu cikin kaburburan su ya nawara mu cikin kaburburan duk abin da zai zama fitina ko tashin hankali a rayuwar mu Allah ya raba mu da ita abin da zai zama jarrabawa ko kuma gaba daga makiya ko kuma makiya addini Allah ya mayar musu kaidin su kansu wanda bai ce muke rusa addinin musulunci ko farraka shi ko kawo aiko a cikin tafiyar addinin musulunci Allah ya sa ya gane in ba mai ganewa bane Allah ya mayar masa aniyar ta kansa Allah ya kaskantar da shi ya kawar da shi ya bada kariya wa addinin Allah daga sharrin sa wanda yake nufin mu da sharri Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kariya daga sharrin sa Allah ya kisar mana daga sharrin abokan gaba da abin da yake so ta inda yake so da kuma da kuma lokacin da yake so Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka an Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururi ya rabbal alamin ya arhamar rahim shugabannin mu da suke shugabantar mu a wannan jiha Allah ya ba su ikon yin adalci in sun zama masu adalci Allah ya ƙara ƙarfafa su ya taimake su Allah ya ba su ikon yin adalci zama an amfani da dukiyar wannan jiha Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su zama mutanen kwarai masu tausayin talakawansu Allah ta zama mutanen kwarai masu kokari taimakon addinin Allah dare da rana. Allah ta zama masu adalci akan dukkan wanda suke mulka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Duk abin da zai zama titina ko tashin hankali tsakanin mu Allah tabaraka wa ta'ala ka kawar da shi. Abin da zai zama kwanciyar hankali da ci gaban addinin musulunci Allah ta tabbatar mana da shi. Allahumma ma qasamta fi hadha al-yawm al-mubarak min rahmatin wa maghfiratin wa 'izzatin min an-nar. اللهم ارزقنا منه اوفر الحظ والنصيب اللهم انا نسالك ان تجمعنا مع ابائنا وامهاتنا في جنه الفردوس انك سميع قريب مجيب الدعوات وعاتب رقابنا ورقاب من النيران إنك حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض الدين عن المدينين يا عن المدينين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يجزئه اللهم أشفره بنفسه ورد كيده عليه اللهم اكفنا شره بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك